إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nuril huda wanda yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar tara ga watan rabi'un awwal hijira 1447 wanda ya daidai da ranar daya ga watan tara 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana ta litinin muna karatu a cikin littattafan aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine littafin sharhu aqidatul wasitiyya na al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al-aqidatul wasitiyya wallafar shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda wannan ne zai zama majalisi na 28 a cikin jerin karatattukanmu na wannan littafi za mu tashi sabuwar gaba da malamai da suke ta hakikin littafin ko suka yi sharhin littafin suka yi mata take ko matashiya da al'imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi imani da abin da Allah ya siffata kansa da shi a cikin littafinsa wato kafin mu shiga cikin karatun na yi mulahaza a kan wani abu wanda ban san ba ko kuma da kuke tare da mu kun yi mulahazar wannan abu to ban sani ba ko abin da nake zato ɗin shi ne yake faruwa ko kuma a'a ranakun ne suka janyo haka kamar na yi la'akari a duk lokacin da muke darasin fiƙihu da mutane sun fi taruwa kuma duk inda muke darasa haka ne ma'ana duk inda muke darasi inda na fiƙihu ne to mutane sun fi taruwa da yawa amma inda darasin aƙida ne sai kaga mutane ba sa taruwa mutane ba sa taruwa da yawa to wannan idan har abin da nake tsammani haka ne sai zamo kenan akwai rashin sanin muhimmancin aƙida mutane suna ganin kamar sun fahimci aƙida amma ba su da ita ko ba su fahimce ta ba don muna ganin haka a cikin ayyukansu da mu'amalarsu da ita aƙida in akwai ta tasiri take yi wajen ayyukan mutum da ɗabi'unsa da mu'amalarsa kwanakin baya lokacin da aka samu matsala ta wasu sun taso sun zazzagi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda an taɓa aƙidansu ta bokanci saboda an taɓa aƙidansu ta bokanci za ka ga hatta malamai yawanci ba su damu ba mutane duka abin bai dame su ba har ba muka tashi muka yi hudu ba a kan wannan waɗanda suka soki manzon Allah sallallahu alaihi da aurensa da na Aisha da sauransu saboda an taɓa bokanci mutane sai musu damu ba har ba muka tashi muka yi hudu ba a kan wannan amma kwanan nan kuma sai aka samu wasu juzoji sun yi magana akan auren jinsi auren jinsi bai da alaƙa da aƙida bai da alaka da aƙida amma kuma sai kaga ya fita da hazo ga malamai sun fita shi aka ta hudubobi aka ta baganganu wani ma har kira na yake cewa malam ba ga kai hudu ba akan matsalar auren jinsi ba dace auren jinsin ne ce auren jinsin ne dace abu ne wanda bai da alaka da aƙida sannan kuma gwamnati ta ɗauki ta riga ta ɗauki mataki a kai kuma sauran malamai da yawa naga sun tashi sun hudu ba akan wannan dai kuma mu ma sai mun ƙara amma kaga wancan da yake matsala ce ta aƙida sai mutane ba su damu ba daga mutane ba su damu da matsalan aƙida ba amma yan zo ana maganin fiqihu ana maganin kaza kaza sai ganin aka fi damuwa to gaskiya akwai kuskure cikin wannan aƙida ita ce kan gaba duk wanda bai fahimci aƙida ba yake da'awar sunna to zai tsaya a cikin sunan ne in ba a samu wata guguwa ba wata guguwa tana kadawa za ta yi gaba da shi za ka ci gaba da zama ahalin sunna eh matukar ba a samu wani juyin juya hali ko wata guguwa ta kada ba amma wata guguwa tana kadawa lai ta yi gaba da kai aqida ita ce take kafe mutum a cikin sunna da ka sai mu yi mai da hankali akan abin da shafi sha'anin aqida fiqhu yana da muhimmanci amma muhimmancin sa bai kai mahimmancin karatun aƙida ba ko kuma ya zama ranakun ne suka janyo haka saboda asabar ranar hutu ce ta ma'aikata ranar ne muke karatun fiƙihu a wannan masallaci da yawa shi ya janyo mutane suka fi taruwa amma yau da yake ranar litinin ce wanda aka ce ko nasara na tsoronki watakila shi yasa mutane ba sa zuwa da yawa idan muka yi la'akari da hakan ne ya janyo muna iya juya darussa mu mayar da aƙida ta koma asabar mu dawo da fiƙihu ranar litinin don mun fi son mutane da yawa a lokacin da muke karatun aƙida don ita ce matsalarmu ina fata mun fahimta mu shiga karatu malai ce al'imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa shine alqur'ani ibn taymiya yace wa qad dakhala fi hadhihi aljumla ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعديل سورة القرآن yace kuma hakika ya shiga a cikin wannan jumla da muke magana a kanta ma wasafa Allahu bihi nafsahu abinda Allah ya sifata kansa da shi fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas kul huwa kenan allati ta'dulu suratul qur'an wadda take yin daidai da sulusun alqur'ani dai cikin uku na alqur'ani haythu yaqulu a yayin da Allah yake cewa ƙul huwallahu ahad ka ce huwallahu shi ne Allah ko kuma huwa shi wanda ake magana a kansa Allahu shi ne Allah ahad wanda yake ɗaya-ɗaya ce Allah ɗaya shi wato ƙul ka ce huwallahu wato wanda ake magana a kansa shi ne Allahu ahad Allah nan ɗaya-ɗaya Allahu samad Allah abin nufi da bukatu lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba wala mai kullahu kufuwan ahad kuma ba da ba wani ɗaya da yake tamka a gare shi suratul ikhlas aya ta farko zuwa aya ta hudu ta ƙarshe yake cewa to abinda Allah ya sifata kansa da shi a cikin wannan sura ya shiga cikin wannan jumla da muke magana a kanta wace jumla ce malam mai sharhi zai zo yi bayani a kai kuma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi da kuma abinda ya sifata kansa da shi a cikin aya mafi girma a cikin littafinsa ita ce ayatul kursi ita ce aya mafi girma duk cikin ayoyin alkur'ani ba wacce ta kaita kamar yadda mafi girman sura kuma ita ce suratul fatiha حيث يقول آيين ديكي تيوى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو بأبا بوتا بسا چنچنتا سيشي الحي رايي القيوم وان ديكي سيدة ذاتنسا لا تأخذه سنة ولا نوم جنجدي بايا كاماشي ولا نوم حكما بچي له ما في السماوات وما في الأرض duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai nashi ne man zalla zai shafa inda hu illa bi iznihi wane ne wannan wanda zai yi ceto a gurinsa sai da izininsa ba wanda zai yi ceto a gurin Allah sai da izininsa ya alau ma bayna aidihim wa ma khalfahum ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi su kuma ba sa kewayewa da wani abu daga iliminsa illa bi masha sai da abin da ya so ya sanar da su wasi a kursiyuhu samawati wal ard kujeransa ya yalwaci sammai da ƙasai wala ya uduhu hifzuhuma kuma kiyaye su su sammai da ƙasai ɗin baya gagaransa wa huwa al-aliyul azim kuma shine madaukaki wanda yake mai girma malam zai mana sharhi akan ayar to a cikin abin wato abinda Allah ya sifata kansa da shi a cikin wannan ayar duk zai shiga cikin wannan jumla da muke magana akan ta suratul baqara ayat 155 ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة wannan shi yasa duk wanda ya karanta wannan ayar ayatul kursi a cikin wata dare lam yazal alaihi min Allah hafizun to wani mai tsaro daga Allah ba zai gushe ba a kansa yana mai bashi kariya wala yaqrabuhu wala yaqrabuhu shaytanu kuma wani shaydani ba zai kusance shi ba hatta yusbiha har sai ya waye gari to wannan gundarin abin da malam ibnu taymiya ya faɗa kenan ga sharhi daga malam usaimin yace qawluhu fadin sa da yace wa man dakhala wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surati al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-quran haythu yaqulu qul huwa Allahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad al-ikhlas min al-ayati al-ula ila al-rabi'ah qawluhu qawluhu faɗinsa ma'ana faɗar ibn taimiyya in ji malam usaimin da ya ce dakala fi hadhihi jumla ya shiga a cikin wannan jumla wace jumla kenan sai ce yahtamilu annahu yuridu biha qawluhu wato zai iya ɗaukar ihtimalin mai yiwuwa shi yana nufin abin da yake nufi da ita shine faɗarsa qawluhu faɗarsa wa huwa qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat zan rika ina tashi ina zauna saboda ina dan fama da matsalan matsalan abin ciwon gindi wa qad jama'a fima wasafa wa samma a can gabar da ta gabata malai ya ce wa qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsuhu Allah ya hada ya tattara a cikin abin da ya sifata kansa wa samma bihi nafsuhu kuma ya suna wa kansa da wannan sunan sai ya haɗa bainan nafi wal ithbat tsakanin korewa da tabbatarwa ya faɗi wannan ƙarƙashin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun tuna ko to yace tana iwa ya zama wa qad dakhala fi hadhihi al jumla yana nufin wannan jumlar wato wannan zai shiga ƙarƙashin waccan jumla da shi malam ibnu taymiya yace wa huwa qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله كما زي إسام احتمالي توا ابن تيمية أنا ينا نفهم ما سبق أبن دي قباتا من أن أهل السنة والجماعة توا أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى سنة صفة الله بما وصف به نفسه suna sifata Allah da abinda ya sifata kansa da shi wama wasafahu bihi rasuluhu da abinda kuma manzansa ya sifata shi da shi a farkon matashi yadda ta gabata ko da wannan ya fara a matashi yadda ta gabata ya ce ahalus sunna suna sifata Allah da abinda ya sifata kansa da shi kuma suna sifata shi da abinda manzansa ya sifata shi da shi ya ce to yana akwai ihtimalin ya shiga cikin wannan jumlar kuma akwai ihtimalin ya shiga cikin waccan jumla da muka faɗa da farko ya ce ayyan kana ko ma menene ya kasance fa inna hadhihi sura wa ma ba'daha to wannan sura wa ma ba'daha da abin da ya biyo bayanta dakhilatun fi dhimni ma sabaqa tana shiga wato cikin abin da ya riga ya gabata min anna Allah ta'ala jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bayna nafi wal ithbat cewa Allah ya hada a cikin abin da ya siffata kansa ya kuma sunawa kansa da wato shi ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa wa anna allaha wa minna wa anna ahlus sunnati yu'minuna bidhalik kuma ahlus sunna sun yi imani da wannan to kaga babu wani cin karo in ya shiga cikin waccan ba matsala in ya shiga cikin wannan ma duka babu matsala abinda Allah ya sifata kansa da shi din ko ya ambaci kansa da shi da na tabbatar wanda na korewa ahlus sunna sun yi imani da wannan to kaga wannan duka zai shiga cikin wannan jumlar gaba daya qawluhu fadin sa da yace fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas as-sura kalmar sura hiya ibaratun an ayatin min kitabillahi musawwara wata ibara ce wato wani salon magana ne da ake amfani da shi game da wasu ayoyi daga littafin Allah alkur'ani waɗanda aka katangance su aka sa katanga aka kewaye su to sai a kira wannan sura duk abinda aka kira ta sura to ya nuna cewa kamar an sa katanga ne an katangance wannan ayoyin an gane ko? kamar da zaka ne kai gida sai ka tangance gidan to kaga ya rabu da wancan gidan da yake gefensa to haka kowace sura kamar an sa katanga ne an zagaye ta ba za ta haɗi da suran da take gabanta ko wacce take kafinta ba mun fahimta ai munfasila amma qablaha wa amma ba'daha sai zama an rabe ta da wannan katangar daga surar da take kafinta da wadda take bayanta kalbina illazi ahata bihi suwar ya ce kamar gini wanda katangu suka zagaye shi kamar a yi gini ne a gina wani ɗaki sannan a sa katangu a zagaye shi to haka sura ayoyin da suke cikinta to kamar an sa katanga ne an zagaye su gaba da baya to sai ake kiranta sura sura ita ce katanga an gane wa duriba bainahum bi sur lahu babu batinuhu fihi rahma ko a cikin suratul hadid wa duriba bainahum bi sur sur ana ana nufin me katanga kenan aka ce sura an yi ta'anisin kalmar ne katanga an mai da shi mu'annas to shi yasa sura ake kiranta sura da sinun saboda an katangance ayoyin da suke cikinta bismillah a farko bismillah a ƙarshe an katangance wa ƙaunuhu kuma faɗinsa da ya ce suratul ikhlas ikhlasu shai'i idan aka ce ikhlasu shai'i bi ma'ana tanqiyatihi ma'anarsa shine tsarkake shi da tsabtace shi ya'ani allati nuqiyat wa lam yushibha shay'un ita ce surar da aka tsarkake ta ba wani abu da ya gauraye da ita shine ma'anan al-ikhlas ma'ana surar da aka tsabtace ta aka tsarkake ta wa sumiyat bidhalik an kirata da an kirata da wannan suna aka ce mata suratul ikhlas qila wasu malamai suka ce li'annaha tatadammanul ikhlas lillahi azza wa jalla saboda tana kunsar tsarkakewa ga Allah wa anna man amana biha cewa duk wanda ya imani da wannan sura suratul ikhlas fa huwa mukhlisun to wannan mutum ne mai ikhlasi sai ake kiranta suratul ikhlas wadda take tsarkake duk wanda ya imani da ita fatakunu bi ma'ana mukhlisatun li abin liqari'iha sai ta zo da ma'anar wana sura ce wadda take tsarkake wanda yake karanta ta ai innal insana idza qara'aha mu'minan biha faqad akhlasa lillahi azza wa jalla dan adam idan ya karanta ta yana mai imani da ita to haƙiƙa ya tsantsance aikin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake niyyar sa ga Allah wa qila wasu malamai suka ce an kira ta da suna suratul ikhlas li'annaha mukhlasa bi fathil lam saboda ne saboda mukhlasa ce wato suka karanta bi fathil lam li'anna Allah ta'ala akhlasaha li nafsi saboda Allah ta'ala ya wato kebance ta ya tsarkake ta ga kansa falam yazkur fiha shay'an min al-ahkam bai ambaci wani abu na hukunce hukunce a cikin ta ba a cikin suratul ikhlas wala shay'an min al-akhbari an ghairihi ko bai ambaci wani abu na labarai game da waninsa ba a cikin ta bal hiya akhbarun khassa billah suratul ikhlas tana kunshe da labarai ne wanda suka keɓanta ga Allah shi kadai shi yake ake tafsirar suratul ikhlas ma'ana wanda Allah ya keɓance ta ga kansa ta hanyar ambatan kansa da sifofinsa a cikin ta malam usaimin ya ce wal wajhani sahihaini wala wala munafata bainahuma fuskokin guda biyu dukan su ingantattu ne kuma babu cin karo a tsakanin su haka kowanne ka faɗa kuma kana iya dora suran akan ma'anonin duka biyu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace allati ta qauluhu fadar malam ibnu taymiya da yace allati ta'dilu thuluthal qur'an suran nan ta ikhlas wadda take yin daidai da ɗaya cikin uku na alkur'ani me yasa ya faɗi haka yace ad-dalilu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi radiyallahu anhu dalilin da yasa ibnu taymiya ya faɗi haka saboda faɗar annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yace wa sahabbansa radiyallahu anhum ayujizu ahadukum an yaqra'a sulusal qur'ani fi laila yanzu wato a ɗayanku zai gagara ya kasa karanta ɗai cikin uku na alƙur'ani a cikin dare ɗaya ɗayanku zai gagara ya karanta sulusun alkur'ani ɗaya cikin uku na alkur'ani a cikin dare ɗaya fashakka zalika alaihim sai wannan ya tsananta a kansu sai wannan ya tsananta a kansu suke gani ya za a yi mutum a ce kowane dare sai ya karanta uzu ashirin wa qalu ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah suka ce wane ne daga cikin mu zai iya wannan ya manzon Allah fa qala sai ya ce Allahul wahidus samad sulusul qur'an ya ce allan nan ɗaya-ɗayan nan asamad abin nufi da bukatu wato karanta wannan surar sulusun ƙuran yana daidai da ɗaya cikin uku na alƙur'ani hadisin sayi ne imar bukari ya fitar da shi da lamba ta 5,515 ya ce fahadi sura wannan sura ta adulu sulusun ƙuran tana yin daidai da ɗaya cikin uku na alkur'ani amma fil jaza'i la fil ijza a wajen sakamako lada ba wajen isarwa ba an fahimta ba za ka karanta ta so uku baka ce ka sauke a wajen lada ne tana daidai da sulusun alkur'ani a wajen lada amma a wajen isarwa dole sai ka karanta alkur'ani daga farkon shi har ƙarshensa sannan ya zama ka yi sauka ita kaɗai ba za ta isar maka daga alkur'ani ba wa zalika kama sabata ali nabiyyi sallallahu wannan ko kamar abin da ya tabbata ne daga annabi anna man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu annabi yace tabbas duk wanda yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marratin duk wanda ya faɗi wannan zikiri ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya shi yake da mulki kuma shi ne abin godiya kuma shi mai iko ne akan dukkanin komai ya faɗa so goma faka annama a taƙa arba'ata an fusin min bani ismail to kamar ya yanta rayuka guda hudu ne daga cikin 'ya'yan annabi ismail hadisin sahihi ne muslim ya fitar da shi haka imam bukhari shi bukhari ya fitar da shi da lafazin kanat lahu adlu ashri riqab za ta zai da masa daidai da yan ta wuya wato wuya goma a ruwayar bukhari in mutum ya karanta kamar ya yan ta wuya goma wuyan bawa goma to yanzu shi kenan sai ka fara ta kama ka ka fara ta yan ta bawa kawai sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa da wula shirika lokaci shi kenan kayan tabawa shi da ce fadakulu la yujzi'u ina ne guri yake fa hal yujzi'u zalika an itaqi an itaqi arba'i riqabin shin karanta wannan zikirin zai isar ma zai isar wa mutum wajen yanta wuyan bawa hudu mimman wajaba alaihi zalik daga wanda ya zama wajibi a kansa sai ya yanta bawa hudu misali wa qala hadha adh-dhikru 10 marratin sai ya faɗi wannan zikirin su goma fadaƙulu lahu la yujzi'u sai mu ce a ba zai isar maka ba dan ka faɗi wannan zikirin ba zai tsaya a madadin yan tabawa goma ba amma fil jaza fa ta'dilu hadha amma a wajen sakamako na lada to za a baka lada kamar ka yanta bawa hudu ko goma a ruwayar bukhari kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yace fala yalzamu min al-mu'adalati fala yalzamu min al-mu'adala fil jaza al-mu'adalati fil fil ijza baya lazumtawa a wajen daidaito wato daidaito a wajen lada baya isarwa game da daidaito a wajen isarwa don a ce abu kaza daidai yake da kaza ta fuskar lada to ba shi yake nuna yayi daidai da shi ta fuskar isarwa ba wali hada to wannan shi yasa law qara'a surat al-ikhlas da a ce mutum zai karanta qul huwallahu suratul ikhlas fi salati a cikin sallah thalatha marratin so uku da ka zo za ka yi sallar magariba sai ka ƙi karanta fatiha sai ka karanta ƙulhuwallahu ƙawa uku ka ce ai ta yi daidai da ƙur'ani kuma fatiha ma tana ciki da aka sallan ka ta yi sallan ta yi ba ta yi ba ba ta yi ba kaga ba za ta isar maka daga karatun fatiha ba duk da yan aka ce ta yi daidai da alƙur'ani in ka karanta sulusun ƙur'ani in ka yi ta so uku kenan ta yi daidai da ƙur'ani kamar ka karance alkur'ani kenan in ka karanta ta so uku ko baka yi fatiha ba inda tana isarwa da sai sallan ka yayi a batun da ba ta isarwa ko ka karanta ta so uku in dai baka karanta fatiha ba sallan bai yi ba ba za ta isar maka ba amma za ka samu lada shi da yace ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة وذات إسر مصر كراتون فاتحة wannan ya nuna. wannan daidaito da aka faɗa daidaito ne ta fuskar lada ba wai daidaito ba ne ta fuskar isarwa ba ta isarwa malice kalar ulama malamai suka ce wajhu kauniha ta'dilu sulusan qur'an to fuskar kasancewarta tana yin daidai da sulusun alqur'ani suka ce anna mabahith alqur'an ta saboda darussan alkur'ani maudu'in da alkur'ani yake karantarwa khabarun anillah za ka ga kashi uku ne akwai labari game da Allah labari game da Allah wa khabarun anil makhluqat da kuma labari game da halittun ubangiji wa ahkamun da kuma hukunce hukunce fa hadhihi salasatu to kaga wannan abubuwa ne guda uku da alkur'ani yake yake dauke da su na mabahis al'awwal na farko khabarun anillah labari game da Allah ƙalu suka ce inna surata ƙulhu Allahu ahad ce lallai suran ƙulhu Allahu ahad ta tadammanu tana kunshe da labari game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na biyu khabarun anil makhluqat labari game da halittu kal ikhbari anil umami sabiqa kamar labari game da al'ummomin da suka gabata wal ikhbaru anil hawadis al hadira da kuma bayar da labari game da abubuwa da suke faruwa a yau wal hawadis al mustaqbala da kuma abubuwa da ake fuskanta nan gaba ake fuskantar su nan gaba abubuwa da suka wuce da abubuwa da ake ciki a yanzu da abubuwa da za su zo nan gaba wa thalisa na uku ahkamun hukunce hukunce misru aqimu atu la tushriku wato ku tsayar da sallah ku bayar da zakka misali kada ku yi shirka wa ma ashbahu zalik da abin da ya kama da haka to zaga suran tana kunshe da wa'annan abubuwa duka a cikinta a ciki idan aka buɗe karatun zaka ga tana ɗauke da wa'annan abubuwa duka to shi yasa sai aka ce tana yin daidai da sulusun alkur'ani ko kuma in ce tana ɗauke da ɓangare guda daga cikin wayannan abubuwa guda uku da alkur'ani yake kunshe da su alkur'ani yana dauke da abubuwa guda uku mabahis guda uku labari game da Allah labari game da halittu sannan hukunce hukunce ita kuma sai ta zo mana da labari game da Allah kenan ta dauki bangare guda ta bar bangare biyu bata zo da labari game da halittu ba abinda ya wuce da abinda ake ciki da abinda zai zo nan gaba sannan bata zo dauke da hukunce hukunce ba ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza babu wannan a cikinta sai ta ɗauki ɓangare guda shine mai alkhabaru anillah labari game da Allah shine abin da ta kunsa shi yasa ma ake kiranta suratul ikhlas kamar yadda muka faɗa a baya to wannan shi yasa ake kiranta ta'dulu sulusul qur'an ta'dulu sulusul qur'an saboda ta dauki kaso daya wato mabhasi daya daga cikin mabahis guda uku da alqur'ani yake karantarwa wa hadha huwa ahsanu ma qila fi kauniha ta'dulu sulusul qur'an yace wannan shine mafi kyan abin da aka faɗa game da kasancewarta tana yin daidai da sulusun alqur'ani qawluhu fadar malam da ya ce haifu ya kulu a yayin da Allah yake cewa ƙul huwallahu ahad ƙul alkhitabu li kulli man yasihhu khitabuhu wannan magana ana fuskantar ta ne ga dukkan wanda ya inganta a yi magana da shi to ana fuskantar sa da wannan magana duk wanda ya dace a fuskance shi da magana to wannan maganan ana fuskantar sa kace ka ce masa ko ma wane ne ƙul ka ce alkhitabu li kulli man yasihhu khitabuhu wato kitabu din ana ana fuskantar sa ne zuwa ga duk wanda ya inganta a fuskance shi da magana shi ake ce masa kul kace kenan kitab din ba wai manzan Allah bane kadai ake cewa ya ce a manzan Allah ya ce sauran mutane ma duk su ce duk wanda ya inganta a fuskance shi da wannan magana to ana bashi umarnin yayi me ya ce wa sababu nuzuli hadhihi sura sababin saukar wannan sura أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم مشركي سكتي ومن زن الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك صفتا منا أبنججنك نزينا ريال يكون منين فأنزل الله هذه السورة سكتي سي الله يسوك الدوانا سورة وقيل وسكما سكتي بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا يهودا واني سكرية تشوى أن لا أهل تشيشي ندق كذا دا كذا mimma ya ƙuluna min almawad daga cikin abubuwan da suke faɗa na sinadarai fa anzalallahu hazihi sura sai Allah ya saukar da wannan sura yana mai maida musu martani mala yace wa sawa'un sahha sababu am lam yusi am lam yasiha sawa'un sababin ya inganta ko ma bai inganta ba duk da nan akwai lamba ƙasa ce hasanu sababan isnadin sa hasan hasanun isnaduhu ko hassana isnaduhu الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر في الفتح الباري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر يا حسن اسناد ونن اثر wanda ya zo ɗauke da sababin nuzul ɗin suratul ikhlas a cikin fatuhul bari a kitabu tauhid babu ma ja'a fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam isnadin hasan ne to kaga ya inganta kenan cewa sun faɗa to koma menene fa'alai na iza su'ilna ayya su'alin anillah to wajibi ne akan mu idan aka tambaye mu kowace irin tambaya game da Allah an na kula mu ce Allahu ahadun Allahu samad mu ce Allah ɗaya ne Allahu samad in an tambaye mu kawai mu faɗi wannan duk wata tambaya da za a yi mana game da Allah Allah yana ina yaya yake ya ya sauko ya ya hau ya ya kaza ya kaza ko dai ka faɗi ibara ta imamu malik ko kuma ka faɗi wannan an gane ko ka faɗi ibara imamu malik alistiwa ma'lum ko kaza kaza wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a ko kuma ka ce Allahu ahad Allahu samad kawai sai ka bashi amsa da wannan an gane qawluhu faɗarsa da ya ce ƙul huwallahu ahad ƙul huwallahu ahad ka ce huwa huwa ɗin nan damiru damirun ne huwa ɗin nan damiri ne wa aina marji'uhu to ina makomarsa an san damiri da yana komawa zuwa ga wani abu a baya to kuma sai zama da shi aka fara babu wani ambaton wani abu a baya ko sunan wani a baya wanda damirin zai koma zuwa gare shi qila sai malamai suka ce inna marji'ahu ila al-mas'uli anhu bamirin zai koma zuwa ga wanda ake tambaya game da shi wanda ake tambaya game da shi wanda shi ne Allah ai Allah ne ake tambaya game da shi ko a ina yake ko kuma da me aka menene da suka faɗa su wadancan mushrikai sifata mana ubangijinka ya ya yake sif lana rabbaka ko abin da yahudawa suka faɗa kiran damirin yana komawa zuwa ga wanda ake tambaya game da shi kul ka ce huwa shi wannan da kuke tambaya game da shi Allahu as-samad Allahu ahad ko ka annahu yaqulu kamar da yana cewa allazi sa'altum anhu Allah wannan da kuke tambaya game da shi shine Allah wannan shine fassara na farko to damirin yana komawa zuwa ga al-mas'ul anhu wanda ake tambaya game da shi a sababin nuzul وقيل وسكم سكت هو ضمير الشأن wannan zamiri na huwa zamiru sha'ani ne akwai wani zamiri da malaman larabci suke kiransa zamiru sha'ani ko su kira shi zamiru zamirul qissa ko su kira shi zamiru zamirul amr ko su kira shi zamirul hadith ko su kira shi zamirul mashhul duk suna kiransa amma dai abin da yafi yawan yaduwa abin da aka fi yawan kiransa da shi shine zamirul sha'an wanda zamiri ne na ghaib zamirul ghaib ne mufrad المذكر سكتي يستخدم لتفخيم وتعظيم أمر أو قصة akan yi amfani da shi da domin kambama ko girmama wani al'amari ko wata kissa ake amfani da shi don girmama ko kambama wani al'amari ko kuma wata kissa kuma yana zuwa ne kafin jumlar da za ta zo ta fassara shi ya ati qabla al-jumlati allati tufassiruhu wa tuwaddihuhu yana zuwa ne kafin jumlar da za ta zo kenan jumlar da za ta zo za ta biyo bayan shi ita ce za ta haskaka shi ita ce za ta fassara shi ta yi bayani a kansa wannan shi ake kira damiru shad kenan ka ce huwa shi din nan allahu shi ne allah ya ce wallahu mubtada untani sai zama mubtada ne kenan shi damir din huwa mubtada ne ko kuma in ce huwa din nan damir ne na sha'an damiru sha'ani ne kuma mubtada ne Allahu mubtada'un ne sani kenan zama mubtada biyu gare mu muna da huwa muna damiru sha'ani ne a matsayin mubtada awwal sannan muna da Allahu wanda shine mubtada na biyu wa ahadun khabaru mubtada khabaru khabaru mubtada'u thani ko khabaru mubtada'i thani ahadun khabar ne na mubtada na biyu to ina khabar din mubtadan farko ina yan larabci ba wani ba larabi na ina wanda muke larabcin nan da su ina khabar din mubtada ina khabar din mubtada na farko to jumlar mubtada na biyu da khabar dinsa في محل رفع ان خبر مبتدا اول جمله دي جمله ta mubtada na biyu da khabar dinsa wannan jumlar ita ce za ta zama fi mahalli raf'in khabar na mubtada awwal haka ake li'irab wa ala hada alwajh alawwal wa ala wa ala alwajh alawwal to idan mun dauki fuska na farko takunu huwa mubtada sai zama huwa mubtada ne Allahu khabarul mubtada Allahu shi ne khabar din mubtada أحد خبر ثاني أه؟ شكما أحد خبر نبيو وانا أفسر تفرقه إذا من أوكي فسر تما لمن فرقه وانا سكي مسا وانا سكي مرجي إنسا ينا كما ذوها المسؤول عنه سيدو أنا ما أننسى ذي كسنشي هو مبتدا الله خبر مبتدا أحد خبر نبيو من gane ko amma in man ɗauke shi a matsayin damirin sha'ani shine zai zama mubtada awwal Allahu mubtada thani ahadun shine khabar din mubtada thani jumlan su jumlar mubtada thani da khabar din sa fi mahalli raf'in khabar na mubtada awwal to wannan shi wanda ya san larabci ne yake fahimtar me nake cewa Allahu huwal ilmu ala ce to Allahu yanzu in mun gane yadda za ku fassara shi kenan in ka ɗauki wannan babu matsala in ka ɗauki wannan fassarar shi ba duk wanda ka ɗauka babu matsala qul ka ce huwa Allahu ahad shi ne Allah ahad ahadun wanda yake ɗaya ɗaya Allahu huwa al'alamu ala zatillah shi ne alam suna ne alam akan zatin Ubangiji wanda yake alamta zatin Ubangiji al-muqtasu billahi azza wajal wani suna ne da yake banta ga Allah shi kadai ba wanda yake tarayya da shi la ya tasamma bihi ghairuhu ba a sunawa wani wannan sunan wa kullu ma ya'ti ba'dahu duk abin da zai biyo bayansa na sunayen Allah min asma'illahi na sunayen Allah fa huwa tabi'un lahu to yana bibiya ne ga wannan suna illa nadiran in banda abin da ba a rasa zaka ga duk sunayen da za su biyo baya kace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام duk wayannan sunayen zaka ga fassara abin nan ta wato bibiya suke yi ga wannan suna suna ƙara fito da ma'anansa ne illa nadira wa ma'an Allah to me ma'anan Allah ma'anansa al-ilah to me ma'anar ilah wa ilahun bi ma'ana ma'aluh ilah da ma'anar ma'aluh abin bauta ai ma'abud abin bauta lakin huzifatil hamza takfifan amma sai aka share wannan alhamza don sassautawa maimakon a ce ila sai a ce la to sai aka ƙara al sai zama Allah asalinsa al-ilah ne an gane al-ilah abin bauta to sai aka share alhamzar saboda sassauci da a sassauta lafazin sai zama Allah likasarar istimal likasarar istimal saboda yawan istimali da ake da lafazin to sai ake cewa Allah maimakon al'ilah kama fin nasi kamar a cikin kalmar annas ne wa asluha al'unas asalinsa al'unas ne ko al'inas al'inas to sai aka share alhamdar sai ake cewa annas wa kama fi haza khairun min haza kamar a cikin ibarar haza khairun min wannan ya fi wannan alkhairi khairun din nan wa asluhu akhyaru min haza هذا أخير من هذا اسم التفضيل ني أفضل كنا دا دا دا, دا وزن أفعل كبرك شيء أكثر ما في يوا أكبر ما في جرما أخير ما في الخير أما سي أكا شارع الحمزة سي أكا خير دي إنك كلمة خير هو شر تو اسم التفضيل ني wannan shine mafi sharri akan wannan ko wannan shine mafi alkhairi akan wannan kenan istimali ne da aka saba amfani da shi a larabci yace lakin li kasrati istimal saboda yawan amfani da ake yi da shi huzifatil hamza sai aka share al hamza aka fallahu azza wa jal Allah mai girma da daukaka ahadun daya daya ne lafazin ahadun la ta'ati illa fi nafi ghaliban ba ta zuwa sai a wajen korewa bisa ga galibi aw fil isbati ko kuma a zo da ita a wajen tabbatarwa fi ayyamin usbu' a cikin kwanakin sati kwanakan sati yuqalu akan ce al'ahad ranar lahadi al-isnaini ranar litinin daga nan tabbatarwa ne ba korewa ba lakin ta'ati fil isbati mawsufan biha ar-rabb azza wa jal sai dai takan zo a wajen tabbatarwa ana mai sifata ubangiji da ita in ta zo a wajen tabbatarwa to takan zo ne domin a sifata ubangiji da annahu subhanahu wa ta'ala ahadun saboda shi Allah ta'ala ɗaya ɗaya ne ai mutawahhidun fima yahtassu bi shi makaɗaici ne a cikin abin da yake keɓantuwa da shi fi zatihi a cikin zatansa ɗaya ɗaya ne bai da na biyu wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa af'alihi da ayyukansa ahadun shi kaɗai ne ɗaya ɗaya la thani lahu la thaniya lahu bai da na biyu wala nazira lahu kuma ba ya da tsara ba ya da wari wala nidda lahu kuma ba ya da kini ba ya da kishiya mun gane ma'anan ahad daya daya wanda ba ya da na biyu qawluhu da inda an ce Allahu wahid ta ce kenan akwai isnaini amma da aka ce ahad to shikenan an zo karshe ba na biyu kenan qawluhu fadansa da ya ce Allahu samad Allah as-samadu هذه جملة مستأنفة وأن جملة سابوة بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية بيان الله يا أمبتش لينتكى سيا أمبتش صمدنتكى وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها كما أكذو دون جملة جملة معرفة بانقرور انت ديك ديو الله الصمد كوة تزود الأل ما الله صمد بقى kamar yadda aka ce qul huwallahu ahadun kaga ahadun wannan na kira ne amma a wannan jumla ta biyu sai aka ce Allahu as-samad kowannensa ma'arifa ne me yasa li ifadatil hasri dan a takaita wannan samadiyya din ga Allah ai Allahu wahdahu as-samad Allah shi kadai dinsa shine samadu fama ma'ana as-samad fama ma'ana as-samad menene ma'anan as-samadu qila wasu malamai suka ce inna samada ko da ya rubuta inna samadu to in in din ta yi aiki za mu ce inna samada ko in ba ta yi aiki ba kuma sai mu bar shi yadda ya zo a qur'ani inna suka ce as-samadu huwa al-kamil as-samadu huwa al-kamilu shine wanda yake cikakke fi ilmihi a ilmansa fi qudratihi a qudransa fi hikmatihi a hikimarsa fi izzatihi a izzarsa fi su'udadat fi su'udadihi a jagorancinsa fi kulli sifatihi a cikin dukkanin sifofinsa kammalalle ne shine ma'anan as-samad haka wasu malamai suka ce wa qila wasu suka ce as-samadu alladhi la jawfa lahu as-samad shine wanda bai da ciki ma'ana bai da kwarmin ciki ya'ani la am'a wa la batna bai da ciki bai da hanji an gane ko wanda bai da ciki bai da hanji kamar yadda halitta suke da ciki suke da hanji cikin su a kwakware yake da hanji da hanta da wane ne to shi Allah ba haka bai da wannan sifa shi as-samad ne ولهذا قيل الملائكة سمد شيء ake cewa mala'iku sumdun ne li'annahum laysa lahum ajwaf saboda ba su da ciki ba su da hanji la ya akuluna wa la ya sharabun mala'iku ba sa ci ba sa sha sai ake kiransu sumdun hadal ma'ana ruya an ibn abbas radiyallahu anhu wannan ma'anar an ruwaito ta daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma da shi da mahaifinsa wala yunafi al ma'ana al awwal wato wannan ma'ana ta biyu ba ta kore ma'anan farko a ce ana nufin kammalalle لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه domin wato wannan yana nuni zuwa ga wadatuwarsa da kansa daga dukkanin halittunsa Allah shi wadatacce ne ya wadaci kansa ya ishi kansa ba ya da buƙatar wani abu a wajen halittarsa waƙila wasu malamai suka ce as-samadu bi ma'anar maf'ul ya zo da ma'anar maf'ul ne ai al-masmudu ilaihi wanda ake nufi da buƙata ai allazi tasmudu ilaihi alkhala'iku fi hawa'ijiha shi ne wanda halittu suke miƙa bukatunsu suke komawa zuwa gare shi a cikin bukatunsu bai ma'ana tamilu ilaihi shi ne wanda halittu suke karkata zuwa gare shi watantahi ilaihi suke tikewa zuwa gare shi ko da an samu wani mushiriki ya dubo ka ya wane ne ya gama wa ƙarshe dai zai tike zuwa ga Allah hatta mushrikai idan sun kira allolin nasu bukata bata biya ba karshe sai sun koma ga Allah shine dai karshe eh daga waya Allah kuma ba wani abu kuma an zo karshe inda ba dan dariƙa ba da yake gabatar da shehi akan Allah akwai wani dan dariƙa a garinmu to akwai faɗan iyaka da suke su da wani wani kuzanki na ne to sai suna faɗin iyaka to in ya gudda dutsen iyaka shi ma wancan sai ya zo ya gudda to shi da sai ya zo yake faɗa yana ba ni labari da kai malam wane ya kira sunana ka ce ba ɗan uwanka wane da Allah ya ba ni lafiya daidai na gama shi da Allah bai bari ba na gama shi da manzan Allah bai bari ba to yanzu dai an zo ƙarshe na gama shi da shehu tijjani na san da yanzu dole ya bari wai kun gane abu wai da farko ya gama shi da Allah ya ki bari ya gama shi da manzan Allah to yanzu an zo ƙarshe yanzu da ya gama shi da shehu tijjani yanzu da ya san dole ya bari kun gane yadda abin yake ma'ana da shehu tijjani shine ƙarshe in an gama ka da shi to dole ka bari wadda sai wadda abu sai dan tijjaniya wadda kwa macala to amma dai a dukkan mutumin da yake da lafiyayyar aƙida magariyan tikewarsa shine wa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda halittu suke karkata zuwa gare shi watantahi ilai suke tikewa zuwa gare shi wa tarfau ilai hawaijaha suke ɗaukaka bukatunsu zuwa gare shi فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أهل to wannan sai ya zama kalmar asabar ya zo da ma'anar wanda kowa yake bukatarsa bi ma'anar ladhi yahtaju ilayhi kullu ahad wanda kowa yake bukatuwa zuwa gare shi wanda zaka samu hatta Abubakar Gumi a tarjamar da yayi na harshen Hausa da wannan ya fassara wanda abin nufi da bukatu ko Allahu samad Allah abin nufi da bukatu wanda kenan bayi suke nufatarsa da bukatunsa da bukatunsu هذه الأقاويل وإنما جنجنون قد أكد أكفت لا جمد لفظ الصمد لا أبنا لا ينافي بعضها بعده فيما يتعلق بالله عز وجل ساشن سبا يكوري ساشي أتكين أبن ديكي دا علاقة دا الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول شيخ سيمة إن المعاني كلها ثابتة وإن معانون دكا نصوص تبتا لعدم المنافاة بينهما كو فيما بينهما سبب رشن چن كرو تكانوس duk zaka iya fassara as-samad da kowanne daga ciki ko babu laifi wa nufassiruhu bi tafsirin jami' kuma na iya fassara shi da tafsiri ga mamme fa naqulu sai mu ce as-samadu as-samad huwa al-kamilu fi sifatihi shine kammalalle a sifofinsa allati iftaqarat ilayhi jami'u makhluqatihi wanda dukkanin halittunsa suke talautuwa zuwa gare shi fahiya samiratun ilayhi fahiya samiratun ilai zaka su masu bukatu ne zuwa gare shi masu mika bukatunsu masu karkata masu tikewa zuwa gare shi wa hina idhin yatabayyana lakal ma'ana al-azim fi kalmati as-samad to a lokacin ne babbar ma'ana ta kalmar as-samad za ta bayyana gare ka kasancewa kalma ce wadda take da babbar ma'ana faffadar ma'ana annahu mustaghnin an kulli ma siwa Allah wadatacce ne daga barin daga dukkan wani wanda ba shi ba sannan kamilun ne fi kulli ma yusafu bihi kammalalle ne a cikin dukkanin abin da ake sifata shi da shi wa anna jami'a ma siwahu muftakhirun ilayhi kuma dukkan wani da yake ba shi ba to mai bukatuwa ne zuwa gare shi wannan shine cikakkiyar ma'anar kalmar as-samad falau qala qa'ilun falau qala laka qa'ilun inda wani zai ce maka inna allaha istawa ala al-arshi Allah ya daidaita akan al-arshi هل استواؤه على الأرش بمعنى أنه مفتقر إلى الأرش شن ديديتور أبنجي أكان الأرش يا زود ما أنا الله ينا بكاتر الأرش نه بحيث لو أزيل لسقطه تيدا ذا ذا جني الأرش زي فادي idan wani maka wannan tambayar tunda yan bid'a suna yin wannan tambayar tunda kun ce Allah ya daidaita akan al'arshi kenan in an janye al'arshin sai ya faɗi fal jawabu sai mu ba da amsa da cewa la kalla ce la ba haka ba ne kalla kalma ce ta tsawatarwa li'an Allah samadun kamil saboda Allah samadun ne shi ake nufi da bukatu ba shi yake bukatuwa ba batu ba shi baya da bukatar komai a wajen wani kamilun kammalalle ne ghairu muhtajin ila al'arsh baya da wata bukata zuwa ga al'arshi baya da bukatan al'arshi bukata bai da bukatar al'arshi ta yadda wato bukatuwa irin ta talautuwa ta yadda in babu al'arshin zai faɗi kamar yadda mu yanzu in babu ƙasa da muke takawa kaga sai mu faɗi in kana kan kujera aka janye ta sai ka faɗi shi Allah bai da irin wannan bukatar ga al'arshi bal al'arshu was samawatu wal kursiyyu wal makhluqatu kulluha muhtajatun ila Allah a shi al'arshin da sammai din da kursiyin da halittu gaba ɗayansu dukkaninsu masu bukatuwa ne zuwa ga Allah shi kanshi al'arshin in ba dan ubangiji ba ba zai tsaya ba Allah ne ya halicce shi wallahu fi ghina an fi ghinan anhu Allah yana cikin wadatuwa ga anha gaba da wa'annan abubuwa duka fa na'khudhuhu min kalimatu samadu duk wannan abin da muka faɗa za mu karɓo shi ne daga kalmar as-samad din nan duk abin da muka faɗa din nan za mu samo shi daga kalmar as-samad Allah bai da bukatar al'arshi ce wanda ya daidaita akan al'arshi daidaito ne irin wanda ya dace da shi ba daidaito irin na bukata ba law qala qa'ilun inda wanda zai ce halillahu ya'kulu aw yashrab shin Allah yana ci ko yana sha aqulu kalla malai ce sai in ce da kai a a sam sam li'anna Allah samadun saboda shi Allah samadun ne ba bai da bukatar ci da sha ba kamar dan adam bane da yake bukatar ya ci ya kasayar shi Allah bai da irin wannan bukatar wa bi hadha na'rifu da wannan za mu san cewa anna lallai kalmar as-samadu kalimatun jami'atun li jami'i sifatil kamali li jami'i sifatil kamali lillah kalma ce wato wadda ta tattare dukkanin sifofin kamala ta tabbatarwa Allah kalmar as-samad ta tabbatarwa Allah dukkanin sifofi na kamala wa jami'atun li jami'i sifatil al-naqsi fil makhluqati sannan kuma ta tattare dukkanin sifofi na tawaya ta tabbatar da su ga halitta halittu su suke da sifa ta tawaya menene babbar sifar halitta na tawaya shine bukata bukata kowane halitta mabukaci ne ba wanda zai iya wadatuwa da kansa ina fata fahimta dole sai ya bukaci ubangiji wanda zai tsayar da shi ya biya masa bukatunsa wa annaha muhtajatun ila Allah azza wa jal halittu gaba ɗayan su masu bukatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anan kalman Allahu samad Allah shine as-samad summa qala sannan sai yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba kuma ba haife shi ba kuma ba wani ɗaya da yake tamka gare shi hadha ta'kidun lis-samadiyya wannan ana akka da waccan samadiyar ne wal wahdaniyya da waccan wahdaniyar da muka ambata a baya qul huwallahu ahad nan an tabbatar da wahdaniyya Allahu samad nan an tabbatar da samadaniyya ko as-samadiyya wa qulna mun ce tawkid wannan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tawkidi ne karfafawa ne li'annana nafhamu hadha mimma sabaqa saboda wannan abin mana fahimto shi ma daga abin da ya gabata ko da Allah bai ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad daga lafazin qul huwallahu ahad Allahu samad nan ma muna iya gane shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma ya faɗa saboda tabbatarwa saboda karfafawa fa yakunu zikruhu tawkidan li ma'ana ma sabaqa sai zama ambatansa karfafawa ne ga ma'anan abin da ya gabata wa taqriran lahu kuma tabbatarwa ne a gare shi fa huwa la fa huwa li ahadiyatihi لأهديته وصمديته لم يلد da haka shi Allah saboda kaɗaitantakarsa da samadiyantakarsa lam yalid bai haifa ba li'annal walada ya kunu ala mislil walidi fil khilqa fil sifa wa hatta shabah saboda shi ɗa yana kasancewa kamar mahaifinsa a wajen halitta a wajen sifa hatta kamantacceniya saka kamar an tsaga kara tsakanin ɗa da uba لما جاء مجزر مجزر المد المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة لو كنت مجزر wani cikin magabata wani sahabi ne ya zo sai ya samu zaidu bin harisa da ɗansa usama shi usama ɗin bakar fata ne zaidu balarabe ne to amma sai ya haifi ɗa bakar fata duk da mahaifiyarsa ita ma bakar fata ce sai aka ya haifi ɗa baki kirin to sai wasu suke ɗan sukarsa da wannan cewa an yama ɗan nan ma nashi ne to abin yana ɗan ɓata wa manzan Allah rai to sai wannan balarabin ƙauye ya zo ya same su huma multafani biridai suna cikin zani sun lullube jikinsu zane guda kad badat aqdamuhuma amma kafafuwansu iya idan sawu yana waje iya idan sawu kafa ɗaya biyu baƙaƙi biyu farare nazara ilal qadamaini sai balaraban nan na ƙauye yana cikin alƙafa sai ya kalli kafafuwan guda biyu fa qala sai ce inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd yace wannan kafafuwan guda biyu wata ta haifi wata ya wa'annan kafafuwan wata ta haifi wata ko faran ta haifi bakar ko bakar ta haifi faran hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim abu dawud tirmizi ibn majah ahmad sun fitar da shi fa arafa zalika bishabah ya gane haka ta hanyar kamantacceniya to manzo Allah ya yi farin ciki da wannan magana ya farin ciki da wannan magana saboda an kore wancan iskali da wasu suke suke sanyawa yace to fali kamali ahadiyatihi wa kamali samadiyatihi to saboda kamalar kadaitantakar ubangiji da samadiyantakar salam yalid bai haifa ba wal walidu muhtajun ila al waladi bil khidmati wan nafaqa saboda shi mahaifi yana buƙatar da dan ya masa hijima ya dauki ɗawainiyarsa wa yu'iduhu alal ajaz inda ajaz ya taimake shi lokacin da ya gaji ya yi tsufa wa yabqa nasluhu kuma zuri'ansa su ci gaba da wanzuwa shi yasa ake buƙatar ɗa to amma shi Allah ba da buƙatar wannan ina ba ta fahimta shi Allah ba mutuwa yake balantana ya bukaci wanda zai gade shi ko zuri'ansa ta ci gaba da wanzuwa bai bukatar wanda zai masa hidima ko ya ciyar da shi ko ya dauki dauninsa baya baya tsufa balantana a ci ya tsufa ya rauni to mai zai yi da da walam yulad kuma ba haife shi ba li'annahu law wulida domin inda Allah haihuwarsa akai lakana masbuqan biwalidin to da mahaifi ya gabace shi kenan inda haihuwarsa akai to da babansa yana gaba da shi ma annahu jalla wa ala tare da cewa shi Allah jalla wa ala jalla ya girmama wa ala kuma ya ɗaukaka huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu shay'un shine na farkon da ba wani abu kafin sa wa huwa al-khaliqu shine mahalicin kowa da komai wa ba su wahu makhluqun duk abin da ba shi ba halitta ne fa kaifa yuladu to ya za haife shi ya ya za a haife shi wa inkaru annahu wulida ablagu fil fil fil fil uquli min inkari annahu walid inkarin cewa Allah haihuwarsa akai ya fi kai makura a cikin hankula fiye da inkarin cewa shi mahaifi ne ya haihu walihada lam yadda'i ahadun anna lillahi anna lillahi walidan hankali baya karbar a ce Allah haihuwarsa akai hankali yana inkarin wannan fiye da inkarin sa game da cewa Allah ya haihu shi yasa ba a samu wani daga cikin mutane yayi da'awar Allah yana da uba ba duk dai ba su dai yan tijaniyar ba a nan kano wani ya yi waƙa baba uban allah in yasi tana nan waƙar baba uban allah in yasi wato shi in yasi shi ne uban allah ya ce wai a ce allah bai da uba to shege ne wai a ce allah bai da uba to shege ne yana da uba in yasi ne babansa a ga shegantaka to balin ya ce ba a taɓa samun wanda ya da'awar allah yana da uba ba amma dai an samu a najeriya shi dai malam bai samu ba amma mun samu najeriya kenan amma samun waɗanda suka ce allah yana raɗa wannan an samu wadda almuftaru na an lahu waladan masu kirkiran ƙarya sun kirkiri cewa allah yana raɗa wa kannafa allah hada wa hada allah ya kore duka biyu wa bada bi nafi waladi sai ya fara da kore ɗa li ahimmiyatin raddi ala mudda'ihi saboda muhimmancin raddi ga wanda suke da'awar cewa yana da ɗa wancan da ba ma samu wanda ya da'awarsa ba ko ba a kore shi ba ma ba matsala ba ne amma dai Allah ya kore bal qala Allah ya ce mattakhadallahu min walad Allah bai riki ɗa ba suratul mu'minun aya ta 91 hatta walau bit tasammi ko da ta hanyar suna ya jingina wa kansa ɗa ta hanyar suna ba ta hanyar haihuwa ba Allah bai yi wannan ba fa huwa lam yalid wa lam yattakhiz walada Allah bai haihu ba kuma bai riki wani ɗa ya jingina wa kansa ba kamar yadda masu tabanni suke yi bai ba بنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا وهو لم يلد لم يلده cikin 'yan adam wani zai iya ɗaukar ɗa ya jingina wa kansa kuma ba shi ya haife shi ba bittabanni ta hanyar al'adar ɗan hankaka ya jingina wa kansa aubil wilaya ko ta hanyar wilaya banna bangaren abin da ya shafi wilaya ta bauta au bi ghairi zalika ko ta wata hanya wanda ba wannan ba ko ya jibince shi kawai ya ɗauke shi ya jingina wa kansa shi an san ba shi ya haife shi ba amma daga kiransa da sunansa ya jibinci lamarinsa shine wilaya aw bi ghairi zalika ko ta hanyar ta wani wannan ya dai jingina wa kansa da amma ba shi ya haife shi ba wani zai rika cewa surukinsa dana eh dana ya kaza kaza ko wani dan yayansa ya ce dana ko ko ya hadu da yaro ma bai san ko dan waye ba da Allah dana ya ka dan adam yana yin wannan ko to Allah ko irin wannan ma bai taba yi ba ko irin wannan bai taɓa yi ba ya ce wa in kada tabanni gaira mashuru duk da shi al'adan tabanni ba abu bane shar'antacce shari'a ta hana amma Allahu azza wa jalla amma shi Allah azza wa jalla falam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi ba walamma kana yaridu ala zihni fardu an yakuna shay'u la walidan wala mauludan to a yayin da ya kasance zai iya bijirwa a cikin tunanin wani mai gurɓataccen tunani wato tabbatuwar ya kasance ga wani abu la walidan wala mauludan shi ba mahaifi ba ne bai haifa ba kuma ba haife shi ba haka zai iya yiwa lakin da hu mutawalladun amma shi wannan abin ya ƙagu ne daga wani abu mutawallad ya ƙagu ko an ƙage shi ko mutawallidun ya ƙagu ne daga wani abu aka ce tawallada أي نشأ الكائن الحي من شيء ghairi banna min shay'in ghairi hayy wani abin da yake mai rai ya kagu daga abin da ba mai rai ba kamar bakteri wannan bakteri za ka ajiye abinci kayan gobe ka ga ya fara tsutsa ko kaza kira wannan tsutsar ai ba a ca haihuwa abinci ya haifi tsutsa amma akan akan ba a ca wato walada sai a ce tawallada tawallada min kaza ana hada wasu sinadarai sai su haifar da wani abu an gane to wani zai iya tunanin cewa Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba amma dai kaguwa yayi daga wani sinadari wani sinadari ne ya samar da shi an gane ko kamar yadda tsutsa take faruwa daga wani rubabban abinci ko kaza ko kaza ko kaza wannan wani mai gurbataccen tunani zai iya wannan tunanin to nafa hadhal wahm sai Allah ya kore wannan wahamin allazi qad yaridu wanda zai iya bijirwa cikin tunanin wani fa qala yace walam yakul lahu kufuwan ahad ko ba wanda yake tamka gare shi wa idan tafa an yakuna lahu kufuwan ahad idan Allah ya kore wani ya zama tamka gare shi lazima Allah ya kuna mutawallidan to wannan zai lazimta ya zama ba kaguwaye daga wani abu ba wala bi kullahu kufuwan ahad ba wani abu da yake tamka gare shi ai la yukafi'uhu ahadun fi jami'i sifatihi domin idan kaguwa yayi daga wani abu to wani ma zai kagu daga wannan abun a samu mai kagaggun abubuwa guda biyu an gane to amma da ya korewa kansa wannan to ya nuna cewa lam yakul lahu kufuwan ahad ai la yukafi'uhu ahadun fi jami'i sifatihi ba wani abu da yake yin tamka da shi a cikin dukkanin sifofinsa to daga nan zai ci gaba da ƙarin bayani yace fi hazihi sura sifatun subutiyya wa sifatun salbiyya in mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi daga kan wannan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته